نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين كشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدورم ومركز أهل السنة والجماعة wanda ke yankwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar nijar yau muna talata sha biyu ga wata na sha'aban hijira shekara 446 wanda ya dace da 11 ga watan biyu 2025 yau sha Allah za mu yi darasi na 41 cikin littafin fikin sunna na sai da sabik insha Allah darasinmu dai da za mu tashi istihbabul mubadarat biha muna kan wakata talatin su kayan na akwai tambaya wani iya tambaya ciniki ne aka yi a waje kuma a masallaci aka kawo kayan aka ba da kudi to idan mun diba maganar nasi ne karara na hana sai ko saidawa a masallaci me sai da saidawa ai shi ne ba na in baka ba ni kaya in baka kudi a waje an tattauna an yi alkawari a matsalaci a kulla cinikin wani shi ne kulla cinikin ba na in baka shi ne kulla cinikin ana biyan bashi a masallaci amma kulla ciniki ne baya masallaci shi kuma na kulla can hira ce aka yi alkawari ne aka yi a masallaci a kulla shi lokacin da ka bashi kaya ba kudi shi ne ciniki ya kare a yi na aka yi ta masallaci a kai ku? ne farashi kuma ai magana tallace kuma ne farashi tallace ku? daga tafiya kuran sai wani ke cewa wankan gawa ruwa sau nawa ake yi to annabi ya ce gusulawa witaran ma'ana annabi ya ce a wanke lokacin da zinamtar su a wanke wutiri ma'ana wutiri an kun so biyar daga uku da biyar bakwai har tara ne kenan dai bukata ta a kuma mutum da yake bukata wankewa misali iyawa na hadari ne akwai jina jikin shi ko ku ya jima iya jiya akwai da abu da dalili amma da ka'ida an ba matsala uku ne kurin amma an bukata uku sai a yi ba hudu zai ba sai a yi biyar an ga biyu ba sai a yi bakwai an biyu har zuwa tara wankewa sai wanka wanda iya wanka na janaba sai ruwa ya kare mishi bai wanke kafa ba zai iya zuwa ya kawo ruwan kwarai zai iya zuwa ya ɗauko ruwa ya wanke wannan kafa abin da ya saura ba laifi ko wanka ko arola ba laifi ba ne sai mai cewa bashi ne za a zai bada sai caya ma wancan sai ya mai wani aiki na ku? misali bashi ne zai ba wani ya ce ba na baka bashin ba ya ka sama ma wani aiki ta kuma baka bashi ka ganin wani abu ne aka gan bashi da wani aiki ya yi ina ban nasi kan wannan ya ci gaba da tambaya kuma kuma nasi bashi ban nasi sai karatunmu istihbabul mubadarati biya muna magana lokacin sallar asuba baya ya gabata a darasinmu na arba'in cewa lokacinta yana shiga tun daga ketowa alfijir har zuwa hudowar rana lokacin asuba iyana to nan he maganar istihbabul mubadarati biha an so a gaggauta sallar asuba a lokaci ya shiga yace yustahabul mubadaratu bi salati subh bi an tusalla fi awwal waqtiha an so a gaggauta sallar asuba shine a sallace ta a farkon lokacinta saboda an ce lokacin kamar sai lokacin azawar ne iya shiga tun daga gitawa rana tsakiya kaga har la'asar har kare biyu da rabi har kare uku har uku da rabi ma yanzu amma wani aka so a yi kaga a yi a farko lokaci ne ko inda ba zahi ba yawa to ta ma asuba haka ce an so a yi ta da wuri me yasa ya wannan magana ita da hadisi abi mas'ud al-ansari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كان ثلاثه بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعود أن يسفر رواه أبو داود والبهقي كما وسنده صحيح أظن رواية أبو مصلى الأنصاري كان بعد الأبار إن شاء الله صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة الصبح مرة بغلس أنا بونجكو wani lokaci ya sallaci sallar asuba da jijihi an ce galas hasken gari yawar wayewa kuma ba ta bude gaba ɗaya ba da ɗan duduhun dare shi a ce jijihi kura ya yi ta da jijihi sun masalla maratan ufura wani lokaci kuma ya yi ta fa'asta fara biya ya yi gari ya bas kamar na zaka tsankara na ta hudu amma ba ta hudu ba wannan kamar da ke sallah a lokacin lokaci ya ƙarshen lokaci to wannan duka biya ya yi da duhudu kuma ya yi da haske gari ya haske fas ya ce sun makarar salatu ba da zalika a tagalistu daga nan ya zama da sallashi ta yau da kullum adatan yana yin ta da ji kenan kayan gari ya fes yake yin ta daga nan ya ce wala mai udu yusuf bai koma ba wala mai da an yusuf bai koma ba yin ta da gari ya waye fes kenan zaka da gari misali yanzu kare shi da rabi sai gari kamar na ta gudu amma rana a lokacin sauran ta wajen minti 20 ko 30 ta hudu lokacin kusan minti 20 ta hudu amma garin kamar ka tsanka rana an kamshi dare misali to kenan ana so a yi sauran duhu duhun asuba da dan haskaken garin wayewar gari wannan ruwa dai ta magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba da jijji kuma yayi gari ya haske amma abin da ya ci gaba yau da kullum iyayenta ne da jijjin ruwa ta abu dawud da ibn bayhaqi kuma sanadin kikkiawa ya inganta hadisi ma inganta ya tabbata وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين ينقضين الصلاة لا لا يعرفهن أحد من الغلس رواه الجماعة abinda yake bada labari a nan aisha take bada labarin cewa kunnan nisa almuminat kina mata muminai annabi yana raye suna halarta sallah ta asuba tare da shi mutalaffi'at bi mulutihin sun lulluba da mayahin su sun lulluba da mayahin su yanqalibun ila biyutin za su kare sallah su koma hanyar gida hina kadina salat suna komawa daga an kare sallah shike suke tashi amma la ya'rifuhunna ahadun min ghalas babu eh baka gane wannan wance ce saboda jiji ga lilibi kuma ga dan dudu jama'a gane wancan wannan wancan ce ba ba gane mata bane ba gane wannan wancan ce ko da ka ta magana kenan kenan cikin eh jijjin cikin dudun suke kama hanyar gida kayan gari ya haske fau wannan hadisi duka jama'a kenan Imam Ahmad Bukhari Muslim wannan da asabu sunan sun karo waye yace wa amma hadisi Rafi bin Khadij anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asbihu bis-subh فإنه أعظم لأجوركم وفي رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان wannan ruwaya ya sauka bayan akwai ta ruwaya wadda za ka kamar ta ci karo da wannan magana shi ne zai kawo ta ya gaya maka me ma'anar wannan hadisi ya ce maka amma hadisan abu rafi hadisan rafi rafi bin khadij da yake ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asabihu bi subh ku tabbata ma'ana ku wayi gari asaba kina tabbata asaba ta yi ma'ana a wayi gari asaba fa in a'azam min ujukum ya yi girman lada wata ruwaya asfiru bil fajr ku haskaka kenan alfajir ku haskaka ta kenan gari ya haske fa innahu a'zamu lil ajr yin ta gari ya haske ta hilada ya kawo wannan ruwaya don kaka dauka kaman ta ci karo da wancan kenan so ake ayi ta ga wayewa garin wayewa gari ya gari ya waye fas ayi ta hilada ya kai wani ya wani fahimtar ce bai sallah asaba ya gari ya waye fas ya ce zuga ma'anar nan hadisi shi zai gaya maka ci fa'innahu urida bihi al-isfiraru bil khuruj minha abin da ake ni asuba kuwa ya gari ita ma'ana ku ta ja kenan ku ja doguwar sallah har gari ya haske haka da ma'ana magana a ja ta ba harkonta ba a ja ta kenan har gari kenan ya waye shi ne ma'anar waye ba a fara ta ba cikin wayewar gari na a ja ta ne har garin ya yi haske ya ce ladda hulufiya ba ana nihin ba ne ba shiga sallar isfara ai a tsilul qira'ati ma'ana a tsilul qira'ati fiya ku tsawaita karatun sallar asu hatta takharuju minha musfirin har ku kare sallah ku ta daga sallah gari ya haske haka ne ma'anar magana kenan kama kana fa'aluhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yaqra'u fiha 60 aya ila 100 aya dan wannan ina karanta aya 60 zuwa aya 100 kenan shi yasa kenan ko aka ce gari asaba ta keto aka ce aya 100 ga gari kuwa tabbas ya haske magana kenan yace wannan daga cikin ma'anar asbi ko asfuru bil fajr kenan ayi ta kenan ajata ajata sallah dogon sallah kenan au ma'ana imma wannan na magana a ja dogo sallah ta kai gari haske ko kuwa uridu bi ta haƙƙa ɗulul fajar kwana ne ne ka haƙiƙance dai ku tabbatar alfajir ta keto kayan ku sallah asuba fala yusalli ma a galabatin zan ba a sallar asuba da ta da eh gaskiya ta yi ta ko ta a rinjar kai alama ta yi a asuba ba ta kana a tabbatar alfajir ta keto ta kwana sallar asuba bayan da ana alika ga take to ko take to ba a tabbatar da take to magana kenan kun sai idraku raka'atin min alwaqt matsayin ka samu raka'a guda mana a kowace sallah a lokacin kowace sallah ka samu raka'a guda kafin lokacin sallar wuta yace man adraka raka'atan min as-salah qabla khuruj al-waqt faqad adraka as-salah duk wanda ya riski mana ya samu raka'a guda na wata sallah ko tace na wata sallah ka samu raka'a guda a cikin lokacinta qabla khuruj al-waqt kahin lokacinta ya huta faqad adraka as-salah ka samu wannan sallah da ka samu raka'a ta guda a cikin lokacinta ka kawo sauran kayan daga baya ya wannan magana amma ta muna muka kuma cikin fiqh sunna da abin da yake zai ce kaza iya kawo shiga abin da dalilin shi daga wannan fiqhun ce ka wannan hukunci yanzu ne ma tarjama da wani bayanin da ba hadisi na maganar wanda ya riskar ka guda ta sallah kayan wutar lokaci ya riskar sallah me hujjar shi ta hadis abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man adaraka raka'atan min as-salat faqad adraka salah shine hujjar shi hadisin abu huraira radiyallahu anhu ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salat duk wanda ya riski raka'a daya daga wata sallah faqad adraka salah ya riski wannan sallah as-salah wannan sallah ta wuce shi rawar jama'a duka jama'a kenan duka imam ahmad abu dawud duka wannan dai ashabu sunan da buhari mutum karwa wa hadha yashmulu jami'a as-salawat wannan hukunci na in ka samu raka'a guda a kowace sallah a lokacinta ka samu wannan sallah ya kumshi dukkan salloli shine ya shimulu ya kumshi duka jami'in salawat dukkan sallah kai tana cikin wannan magana ba wa da ta ba yace wa al-bukhari wata ruwa ta imam al-bukhari yana cewa idza adaraka ahadukum shajaratan min salati al-asr qabla an taghruba ash-shams falyutimma salatahu وإذا أدرك سجلة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته رواية البخاري كيتشيوا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أدرك أحدكم سجلة من صلاة العصر دون دي سامو سجلة أنا نكا غدا دون سامو ركعة غدا تصلى العصر قبل أن تغرب الشمس كاهن رانا تهادا بكلا كسامو ركعة ديا رانا تهادا falitun masalata ka cika sallaka wadda da raka salata min salata subi haka wanda ya samu raka'a daya shine sajada mana a sallar asuba qabala an tadalu ash-shams kayan ranar ta bullo ya samu raka'a guda falitun masalatahu ya ciko sauran sallar dan wani mai magana da ka fahimta kenan ka zo ka jata kayan ka yi raka da ya ta bullo ka cika ka cika babu ta ta Allah ta wuce magana kenan an ka samu raka sharadin raka an ka samu a cika cika an muka samu ka cika kunin kana harkarka nan ma wai abin da ke sa a kwanta maka kai gaya ne na sakaki iya kalin sakacinka ka yi ta amma ka ka samu ka ce ka samu duk da ko layya ko sakaki amma ka samu ka ɗaya ma a cikin lokacin tabbata ka samu sallah sai ka ci ko sauran to sai ka samu ka ka bara ma Allah ko ka hanka karatu ya tubullu tubullu ka kama ka kama ka shahala kenan kama ka shahala ba ta Allah ta wuce lokacin da Allah ma ta tashi ta wuce kai ta ka kuma magana ka shi zai magana sai magana ai malamin suke cewa an kabarta lokaci wata kuma ba ta Allah ta wuce ba ta Allah wuce kai ta Allah mata lokaci ta kare amma nan iyaka ne aka maka kuma zahir da saka kwanta maka ta ka samu ka hada kahin tawhada kahin ta tawhada ka cika sallah in ka samu ka daya kahin ta bullo ka cika sallah kaga nan in ta bullo ko tawhada kaga ta wuce ba bukata ka ci koko kada ya ce ta maka ci koko ko ka ci gaba ita ka cika in sharadin cikawar samun raka daya wasu ke magana kenan sai ce wani morad bi sajada a raka da ce muna sajadatan a ce za a sajadatan ko to me a sajada kin wannan shine a raka mana ɗin da raka da ya ce mun sajada kace isa mun sujada daya a ana nin rizkar daya ba sujada daya ba ruwaya haka take ne ya ce wa zahirin hadis wannan hadisin zahirin abinda wannan ruwawi suka karantar da mu anna man adaraka raka'atan min salatul fajr aw al-asr la tukrahu salatu fi haqqi inda zuwa shams wa inda gurubiha wanda ya samu raka'a daya ta al-fajr ko al-asr shi ba a kimai mana ana magana hana sallah a daidai hudowar rana ko fadawa rana sallah haramu ce a hana sallah ko to amma wanda mai wannan halin shi ba a hana mai sallah ba a wannan lokacin ya ci gaba da sallar shi ko ta bullo ba ba lahi ba hani amma ba shi ba babu sallah a wannan lokacin hudawa fadawa babu sallah haramu ce amma kana sallah ta barka la'asar ka ka jata in ka samu raka ɗaya ka yanta wada sai kai sauran a baya ka samu ka raka ɗaya ka yanta ɓullo ka ka tafi daga baya ko daga nan ka mai ainihin mai kaga rana na ɓullowa lokacin aka ce sallah haramu ne amma kai baka cikin lahin wannan ce magana kenan ya ce wa in kana wakata kara ko da wannan lokacin hudawa da haɗawa lokacin da aka hana sallah ne to kai baka yi lahi ba wa annan salat ta kawo ada kuma sallah ka yi ta ada ba karawa bace ba a lokaci ka yi ta ka sami ka yi ta a kan lokacinta bi idraki raka'atan kamila dan ka sami raka'a cikakka a cikin lokacin wa in kana la yajuzu ta'amuru ta'khir ila hadha duk da cewa bai halitta ba ka jinkirta sallah da gangan hatta kai sauran raka'a da ka yi ta mun ga ruwaya ba annabi ya ce ita ce sallar munafukai za su yi jira za su jiran kaskon rana iya kullawa suna yi don su ce su buga ta da gaggawa ba a mata Allah ke gidan gaggawa za a buga da a samu raka guda annabi ya mata sunan sallar munafukai ce halin munafukai ne to amma an ka samu sallar raka daya kayan ta wada ko kayan ta bullo sallar ka samu sallar ka ci ku sauran wannan shine maganar hukumcin sama kuma nan ai muna maganar asuba da la'asar akwai sallar magarba kayan ja ya bace ka samu raka daya sai ka ciko da misali kasu ba saboda shi aka can ayi babu lokacin hana nafiloli sallo nafi da kalmar da shababu shi sai kama su a can ba babu hana sallah tsakanin bayan magarba zuwa isha ka ba hana ba nafiloli bayan isha zuwa asuba ko sai bai kama ka su ba nan kuma ya kasa dan su suke da alaka da wani lokaci wanda aka hana sallah dan kaka ɗauka ai wannan kashkasho ba ai an hana sallah wajen hudu rana ko haɗa to raka ɗaya na samu ya zai na sauran shi na gaya maka a balahi a wani lokacin kana iya ci gaba sallar ka ci gaba ta gwamnati dan annabi ta falu tun mu salatahu ka cika sallar ka ka cika ba sallar ka kaka cire dan ta ji hudu ko haɗawa wannan shine bani sai annawmu an salati aw nisyaniha magana barci ya ɗauke ka baka yi sallah ba ko kuwa ka mance sallar san baka yi ba akan samu tuwa kurin wanda sallar ta wuce ma ya gobe ka tana ashe jiya bin kasa ba ina samu haka nan wanda kuma wannan bin su ne annabi ba uziri na sallah su yi ta a duk lokacin suka tana kuma shine lokacin ta ba karawo bai baka ce ne wata karawo salatu zuru ba bai bukata kace ne wata karawo kurin ka yi ta lokacin lokacin shine lokacin ta kurin sai ya ce mannama an salatin a wani siya fawakatuwa hina ya zukuruha wanda ya barci bai yi wata sallah kenan hata huci ko ya mance bai yi ta ba hata huci magana kenan fawakatuwa lokacin wannan sallah da barci ɗauke shi bi ba ta huta ko ko lokacin sallar da ya mance bai yi ba har lokacin ya huta lokacinta hina ya zukurwa amman cewa ce lokacin da ya tuna shi lokacin shi in barci tashi lokacin da ya tashi lokacin shi ya ce ya wannan magana da hadisi abi qatada qal zakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam nawman an salah faqal innahu laysa fi an-nawm at-tafarid انما التفريط في اليقظه فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليسليها إذا ذكرها رواية أنه صلى الله عليه وسلم أبو قتادة ke cewa sahabbai sun ba annabi labarin barci suka suka barci kenan ba su yi ba sallah lokaci wuce su akan barci su kai shi da nabi gace musu a lasfi no mutafa a barci ba sakaki ba ba sakaki a barci ba ganganci barci ba kiran kiran kiran kasa damu tana barci ne ba magana matsala akan barci babu sakaki inda matafi sakaki ta wuce ka filaka da gangan idan ka biyu ne ta wuce shine matsala idan ka biyu sallah ta wuce shine matsala naka yake ce yake masa kari yace da haka fa idza nasiya ahadukum salatan aw nama anha da haka idan ɗayan ku yayi barci akan wata sallah bai yi ba ya mance kai fata na sai ahadukum salatan idan ɗayan ku ya mance wata sallah auna ma'ana ko ya barci bai bi wannan sallah kenan ma'ana har lokaci wuta falo salliha idza zakara ya sallaci wannan sallah lokacin da ya tuna kenan ka ku damu babba ku laihi ba laihi kuka yi ba barci kaga barci da mutuwa ko wannan ruwa imamu nasa ya kata haka imamu turmizi kuma hadisi sai tabbas wata ruwaya maimakon abu tara ta anas ya ce wa an anas shi ma samu daga wajen wani labarin ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal man nasiya salatan falyusalliha idza dhakarha la kafarata laha illa talik rawahu bukhari wa muslim inda mazalla ce ya ce ruwaya ta anas ci ya bar labarin ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man na sai salatan duk wanda ya wace wata sallah ko salatan ko sallah falusaliha idan zakara ya sallace ta a lokacin da ya tuna kai tsaye la kafara talaha illa zalik babu wata kafara kina abinda zai mai gafara kura laihin da ya bari ta wuce yin ta a lokaci shine kafara shi dan ce nan da baka laihi ba yanzu ka halaka daga barci to yanzu ina ta kare hakoki na na kare hancin ta da mun taka ta wuce tsarin jin kare hakoki na kare hakoki na daga ba sai yi ta to yanzu ka shiga lahi ka tai ka dawo daban hakokin ka kare tun lokacin wata ko ko ko yanzu ka mun yanzu ka tana amma sai ka ce na ida hakoki na to baka wannan damar da baka lahi to amma idan bayan ka gano bayan da mun kai ko bayan ka halkar gabarci kai tsaye kai ta shikenan amma sai ka ka tashi gurin ka fara ka gurin ka ci gaba da kai aro lakon ka yi ta shine na kuma ganin wai sallah mata wata azhar kai da goban take yau ga masa kai sa lokacin da ka tuna shi lokacin ka za ka yi aro wallahi kai sallah kurin ko ina ne kuma baka yi lahi ba wannan ruwa ta bukari musulun ya ce wa an imran bin hussein qal سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا رفع حتى إذا ارتفعت الشمس تودع ثم أمر بلال فأذن ثم صلى ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد فقال أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم رواه أحمد وغيره ruwa ta tabbata kan haka dai abin da yake ruwayar muna bin musulun ke cewa sauraina ma'a rasul salama mun yi tahiyar dare tare da annabi salama falon ma kana min akhirin laili can karshen dare harasana sai muka yi jiji mana a ran tarihin sa gaman ka zamana ka kunci ka can dare can ka can dare kwanta ka dan huta shine harasana sai muka kwanta muka dan barci karshen dare falam na ba mu halka ba muna wannan barci hatta a yi ƙazana harro shams he da rana ta bige su zai rana bige su ba ta budu bane ma he ta dago ta bige su kaga na ya wuce kan bulla wala wuce wallaha ta bugo ta yi zafi yace zahin rana ta damu faja'ala ar-rajul rajulun minna ya kum dasha ya ta wuri mutum mutum zai tashi a hurkice ya nima ban alwala wo kaje karilu a ban alwala a hurkice mutum zai mai dasha a hurkice mutum zai tashi daga cikin a hurkice je no nemo kayan alwala kowa ya rikice sai fa amarhum nabi sallallahu alaihi wasallam an yaskunu annabi ce mana ku aji hankalin ku aji hankalin kun samu nutsuwa ko ba ta ba na ko ba ta hankalin ba tashi hankali ku samu nutsuwa bayan mun nutsu sun marta hanna sai muka yi muka yi muka yi ƙulla sirdi ke muka hau dabbobin fasirna sai da muka bar wannan wurin hatar ta fata shams har rana ta ta dago to nan za ka ga me magana ta dago kenan saboda hudu na kake sallah ko menene a can ya ga magana ta sai rana bige su nan menene akwai ta ruwa tana ƙara bayani annabi ya ce wancan kwarin akwai shaidani ne a wurin shi dalilin na kakka magana kama a ce ana ana annabi ka yamma lokacin ya yi ma mabi sallah ba hidai bula hidai tahiya a annabi akwai ruwa ta kai da magana dalilin bayan su wurin ya ce wannan kwari ne mai shaidani sai ce mu tashi mu bar wannan kwarin sai da suka yi sun ta ne daidai kuta daga wannan kwarin da barcin ya ɗauke su kaji magana kenan ya ce tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla kenan bayan san bar wurin ya yi arwalla sun ma'amar bilal fa'addan ya umarci bilal ya yi kiran sallah ka gana kenan ana yin kiran sallah ga sallah da ta wuce gada kenan ana yin kiran sallah ya ce sun masallar raka'atai ne ƙaba da alfajar ya sallace raka'atai da fajar shi ne raka'a biyu kayan sallar asuba kana ma ya karantar da mu fikihun cewa wanda ya makara akan sallar asuba lokacin da ya tashi zai arwalla ya raka ta yi fajari kuma sallar asuba ko da lokaci ya huta bata zan lokaci ya huta zai asuba kadai a kana da dama don kai shi ne wani shi ne lokacinka wajen da kawarka shi ne lokacinka aka baka dama ka yi raka ta fajari kuma ka sallar asuba ma magana ke ya ce ya sallah aka yi kiran sallah aka yi ya sallah raka'a biyu ta raka ta fajar sun ma'aƙam kun bilal ita da ikama fasallai na muka yi sallar asuba to yanzu baya an ƙare faƙalu ya rasulallah suka ce ya manzan Allah sallasala ala nu'iduwa fi wakatiha min alƙad shin za mu sake wani sallah gobe kina asuba ta gobe za mu sake ta kenan ta kewayo tun da yanzu suna yauce ta ko asibar gobe za mu sake wannan sallah ya ce a yana hakun rabbukum ta'ala an riba shi yanzu ubangiji zai hana ku karɓar riba kuma shi kuma amsa a wajen ku an rufe ce kuma bai kara abin da ba shi kun kare shi da Allah ya tarbi kuma shi amsar rufa wajen ku kamar kenan abin da ga baki abin da Allah ya maka kun dalilin bashi kun yi ramata kuma ce kuma kun kare ta alala ubangijin ku bai hana ku rufa shi karba kenan waccan ta kuka ta isa bai da baka bai kare babu kare akan ta magana kenan nan dai kuma takaice dai kurin kenan kurin in dai barci ne ko mantuwa ne aka bar sallah babu matsala kakkata da hankalinka lokacin da ka halka shine lokacin da kurin yanzu sai al'awakatul manhiya anin salati fiha lokatayya da aka hana sallah a cikinsu musan nafila ke ne dan ta farilla babu lokacin aka sallah cikin da mai bayani baya tana hudu ma za a yi ta ko sallar farilla ba ta da lokacin da ba za ta kai ce mantuwa ko barci duk lokacin da ka halka za ka sallar farilla ita wannan ƙarfe na kanta to yanzu ana magana nafila sallah wadda ba farilla ba za a ambato mana lokatayya da aka hana sallar nafila ya ce warada na hayu an salata ba da su ba da salata su bai hatta ta talo a shams wa inda tulu'iya hatta tartafi ƙadarar rumi wa inda stiwa'iya hatta tamilu ila al-ghurub wa ba'da salati al-'asr hatta taghrub hatta taghrub duk wannan ya tarjama ne yace waradan nahyu an salati ba salati subhi hani yazo kenan da sai sun zo kun suka hana sallah bayan sallar asuba mana suka nafila suka hana nafila bayan sallar asuba tun daga asuba an rike nafila hatta ta talo a shams har sai rana ta hudo lokacin nafila za a yi salam wala hake nan ku? amma na so ga maka bayan sallar asuba babu nafila sai rana ta bullu ya ce wa inda tuluya wa inda tuluya ku? a hana sallar bayan sallar asuba yara ta bulo haka wa inda tuluyi haka an hana sallar nafila lokacin hudowar shi bayanin harko daga ƙare sallar asuba ba lokacin nafila ba ne ba har sai rana ta bullo kuma daga bullon wata kuka cikin sallar kuna fila kuma daidai bullon wata ta an hana sallah hatta tartafi kadar rumi sai ta dago daga bullon wata kwatamcin mashi suke cewa lokacin ban da san mashi kina bane wanda kina samu tazara daga ƙasa ai kana ga ta bullo ko take bullowa ko ke daga inda ta dunko a samu dan kaman zaman girman shi shi ta yanzu misali misalin yanzu suna cewa da gaugawa akalla minti goma sha biyar zuwa ashirin bayan kaganta bayan ta bullo no take bullowa in ta bullo a samu minti goma sha biyar zuwa ashirin shi ne ke lokacin aka halitta nafila a lokacin eh minti 15 zuwa 20 bayan ta bullo ta dago ya kara minti 15 zuwa 20 shi ne wacce na fila kenan ya ce ta wannan bayanin zai da yi mun ji tarjama ce wannan bayanin da yi sai ta yi me madogarar shi gata fa'ana abi sa'id annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da salati al-asr hatta taghruba ash-shams ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس كاجي رواية نقول وانت رواية البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب صلى بايا صلى تلا عصر سيرانا تاهوادا شين لا صلاة بعد صلاة العصر باب صلى بايا صلى العصر حتى تغرب الشمس هيرانا تاهوادا ولا صلاة بعد صلاة الفجر هكا باب صلى معنا نافلة نافلة باب صلى النافلة bayan sallar asuba hatta ta shams hiran ta bullu wannan ya gama kenan wannan salloli ba abu nafila bayan su bayan la'asar ya ta hwada bayan asuba ya ta bullu ka kuma ce ya tarjama ko don tarjama da zai kama dalilan su don tarjama da ya sama ita ce zai kama dalilin shi kansu wannan ruwaya bukhari ka ta musulmi ka kawata sai ya ce wa an amr bin absa qala قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الصلاة قال سل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تتلو الشمس وترتفع فإنها تتلو بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن فإن, فإن هنا هنا إذن تسجد جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن صلاة مشهورة فإن صلاة مشهورة معذورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار rawu ahmad wa muslim yanzu wannan ruwa ita kuma abin take kawowa daga amr bin abasa yake cewa shi da kashi yace ya nabi ya annabin allah akabirni an sallah mana ka bani ka gaya mini lokacin sallah yanda lamarin sallah ke ciki yace salli salata subi kai salati sallar asuba sun ma aka sir an sallah daga asuba sai ka kame yin sallah kenan an tsada sallah ga asuba da kayan asuba ka kare sallah hatta tatalu ash-shams wa tartafi hirana ta bullo kuma wa tartafi ta dago sama a bullo ka ba ta dungo ta dago sama yace me yasa ga mai kai sallah daidai hudawa fa inna tatalu bayna qarnay shaytan tana bullowa tsakanin kahobi na shaytan wahina izin ya sujudu lahal kufa masu bautar rana suna suna sujada gare ta daidai dungowa ta kaske tana bullawa sai yau sai su mata sujada kenan kai ka saba musu daga nan kenan ta bullo ta dago sun masalli kai sallah fan salata mashahuratan mahadura tun daga nan kenan sallah ce dama sallah asuba an sallah tarba la kusan halarta kenan za ka yi sallah asuba da kusan halarta daga nan za ka yi sallah tun daga asuba kuma bayan ta bullo hatta ya staƙilla zulub da rumi har lokacin da inuwa na yake cewa za ta yi na yake cewa inuwa za ta yi tsaya daidai mashi me ma na daidai mashi idan rana ta tsakiya inda yake lokacin da ba mun sadauce ba lokacin da rana take tsakiya za a tsakiya zaka babu inuwa ko ina shi da kin har inuwa ta kade ta a jikin mashi idan ka je mashi babu inuwa ko ina sai a jikin wannan karan an ka je wannan ba haka babu inuwa ko da ke na na sai me daidai tsakiyar rana kenan rana ta kan tsakiya ka hanta fara yamma shi ne kenan a tasiri da zulubin har inuwa ta kai daidai inda mashi kaɗai ke zama na tsakiyar rana kenan ya ce sun aka sir an daga nan tsakiyar rana zai ke zaki za mai suna kamar kitan ta ce suna turanci zenit ta kai zenit yamin zenit tsakiya bayan ma ba gaba ta zai tsakiyar daidai daga nan ya ce ka kame sallah sun aka sir an ka kame yin sallah daga nan ba sallah daga nan domin ce fa'in na hina zin tutasuru jahannama daidai wannan tsakiyar ne ake huru jahannama kidan kaka sallah wacce nan fa'i za a kabar da fa'iwu to daga tsakiya daga ta karkata kenan ga ta yi yamma shi ne kenan idan inuwa ta hawara yawa gabas kenan kenan kenan ta ta gita take sama kenan daga nan fasalli ya kai sallah kenan a zuwa ta shiga mun gane ko ya ce fa inna salata mashhuratan hadu ita wannan sallah lokacin lokacin da mala'iku suna halarta wannan sallah haka za ka yi sallah an baka damar sallah tun lokacin shiga azawar hatta tusalli al'asara kana da maka nafilolinka ba hani haka salat ta asar ya ce mashi kuma sun aka sir an sala kenan kai la'asar kuma ya ka kame kaji kenan ka wasu sallah hatta ta garu har sai rana ta hwada ya ce fa'ina ta garbo bai na karnai shaitan tana hwadawa ita maurin hwadawa tsakanin kahobi na shaitan wajen hada kenan nan ma kenan ba a sallah duk wannan magana nafila wa hina izin yasjudu la kufar shi ma da duka hawarin masu bautar rana suna sujada daidai hada wata ɗan wannan da zamu ji magana ba sallah ban sallah asuba lissa haka ne ka'ida Allah talaka amma akwai masu dalilai yanzu misali babu matsala hannun sallah misali wanda ya zo masallaci liman na sallah ta asuba kai ka zo ba kai barka ta fajar to kai baka cikin wannan magana wannan talakin wannan ruwaya sai wasu suke inkarin yin rakatul fajar bayan sallah asuba ga wanda ya makara yanzu ya wani abu shi wannan alal talaki ne babu nafila alal talaki amma mai dalili ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da yin haka ya samu ɗaya cikin sahabbai iya sallah bayan sallar asuba annabi ya ganshi iya sallah da ya ƙare ce ban Allah salam min salam cikin yanzu ban sallar asuba ya ce ya rasulallah na zo masallaci ban yi baraka a da fajar kuma ganin ya san da cewa annabi sallallahu alaihi ya hana nafila ana farilla bai ba daga talfaji da ya zo daga gida da zama sallaci annabi ya sallace he na biyu ko sallar asuba ban yi baraka ta fajar su ne yanzu nake yi annabi ya da shi ina ji shi sunna ta kariya annabi tabbatar da abin da yi kawai shine hujja ta wanda ya zo an ware sallar asuba kai ce ya kuma gi buga ta gaba gaba gaba kuma su gaba su buga ta wai a a ji hankalinka kun gaba liman kurin in ka samu sallah ka kare da liman sai ka tashi ka yi sallah amma abin da ke nema bayan an kare sallar asuba akwai ruwa daban-daban annabi sallallahu salama ya hana dasa sallah da sallah ta wannan yana da yawa mutane musu kaka ya kamata zan masallaci an kare sallar farilla kai tsaye ya tashi ya Allah ya tar nafila annabi ya hana dasa nafila kai tsaye ba farilla hani ne annabi kowane lokaci ne kowane lokaci ya hana gama sallah na ma ba gama nafila farilla ba bayan farilla ya hana dasa nafila kai tsaye ya kawo sharadda akwai wanda bukari ya kuma musulma kawo hadisin ma'awiya akwai asabu na ibn majah ko abu dawud kai ruwa ta ta sun ka ruwaya akwai imma cikin abin annabi hudi ta bukari jina ko musulun imma ka huta hadisin ma'awiya daga masallaci ka dawo ko kuwa ka yi magana da wani kenan ka cire ka samu an samu an cire sallai ko ka huta daga masallaci ka dawo ko kai mu gaba ruwa ta sabu sunan abin maja na ko abu dawud ta tabbata yace shi ko wannan ce mishi imma kai dama ko kenan da kai daga sallai ko kai dama yace ko kai hagu ko kai gaba ko kai baya kai dai ka bar wurin da kai sallah ka gusa kadan wannan sune sharaddan da ake yin nafila kai tsaye bayan farilla amma kai tsaye kai a shi ne ko ka gaba ko ka tada nafila Allahu akbar bayan farilla annabi hana annabi ya hana kenan to kenan anan magana wanda ya zo masallaci liman na na me aka ce na sallar asuba kunan zai bi liman an sallar an kare an sallama sai tashi sake wuri kawai magana da wani shi kenan sai tashi ka sallar shi na fila ta tarka talafajar wannan haka ne ba wani matsala ka haka nan haka akwai matsala ita ma zai zo mutu liman ya shigo na raka daya ina ta bi liman shi zan ci gaba ko kuwa zan cire malamai suna da ra'ayika akwai masu ta wulatun tula amalin kan kubata aikin wulatun tula amalin kubata aikin kenan aikin da za ka bata kenan ka bata ka cika sallaka masu kuma su ta ka cire to muka ne ba zahirin nasi ko da ya inganta bukhari kuma su sauran wurare annan sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi ibn abbas yace annan sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci da sallar asuba ya sami ina ina ina nafila yace fajazabani faqala atusalli subha arba'a yace annabi huzgo ne yace za ku sallar asuba raka hudu ne kina bayan ta da kama ya farilla magana kenan can da annabi ya ce aka tare kama kakko sai ba ta da ta farilla zaka zaka musu salatu falasta ilal maktuba ko ilal lati uqimat ta wa zaka musu salatu falasta ilal maktuba ko ilal lati uqimat annabi ya ce aka aukar ruwa muslim annabi ya ce idan aka tare sallah babu sallah yau nan farilla to zaku kana kan sallah ba sallah bayan ikama yace zaku sallah sai baraka hudu ne to kana annabi na bar annabi da mai tambaya raka ta nace kake in ta bi in ta da yace ka ciko ko annabi ta dan husgo ne kurum kaga annabi ka bai lura ba da wani maganar ka ta akai kurin ya hana sallah a da mun nasin karara ya hana sallah bayi kama sai ka iya yi bai tambaye shi batano ce kun ta fata saboda ya guzgo ne ya ce za ka tsalla asaba da ka hudu ne kaga zahiri gaskiya ba wani magana shi gaba kamar albani rahmanullah ya ce wannan shine zahirin nasi na hadisi illa shi kuma da ya toke ya ce to kana raka da to ce amma yanzu kana cikin raka ta biyu kamar ka kulla raka ta biyu ko ta kana cikin tahiyya wanda baka ida ba da ka ida ka tashi kenan kana cikin tahiyya misali wannan ida ce zaka yi gurin amma ba a ci gaba da sallah ta kai dan haka wannan shine kenan wanda ya samu wani halin kurin ya haƙuri ya cire sallah haka kotar waya cikin sallah bukari na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko wani sahabi shi ma an ta da ikama annabi ya mai magana ya mai rada ya wuce sun gani da haka sallama suka mai ta suka shi me ya ce maka me annabi ce maka mun ga maka rada ce abin da ya ce mini kilittum an su da su ba arba'an kun kusa mai da sallah asaba raka hudu kenan kun kusa mai da asaba raka hudu haka da bai jamshi kun kusa mai da asaba raka kenan ga me tun a hana nafila bayan falla me sai ta cika sallah ba an tare kama wannan gaskiya nan zahirin magana iya hana mutum inda ya kawara sallah liman aka tare kama kun kai hakuri shin zahiri gaskiya kuma tarayi malamin Allah wa'ala to kiran zulma kan akin aka magana nan ba sallah su ba ba sallah heran ta bullo banda irin wannan halin haka ya tabbata babu hana sallah ta gawa rana an sallah asuba za a binne wani ana da dama a yi sallar a yi sallar gawa ba sallah asuba ita ma bata cikin hani da aka yi dama ta asuba dama dama sallah ta dama ta farilla ta gawa kai dama ta bata cikin nafila shi ta mai gata ba tunda dama farilla ce ma za mu ga sanda aka ta gawa kanta yanzu ne nan ya gaya mana sai magana ta sallar la'asar ta ce ta ma mai rigima kaga ai ta yi can hannu da ya yi la salata ba'ada salata la'asari hatta ta garuba shamsu babu sallah bayan la'asar sai rana ta bulu ta wada kai ta wada tunan ma akwai masa'alar mamazin magabata shin nafila ce mutalaka aka hana ko ko kowace mana kowace kwan akwai da ke yi kan wannan su malamai sun toge da duk jamhur suna gaba a yi kura masu malamai da dalilai sun ce ban da raka'a biyu ba la'asar so raka'a biyu raka ma ba na filoli ba raka'a biyu raka ba la'asar kan wasu dalilai kamar shi alfani na mawalla ya dogara tsoro akwai ruwa cikin suna abi dawud wadda ta kera wanda ta ce la salata ba da salatar asali illa wa shamsu murtafi'a akwai ruwa kuma ta inganta kan haka ba ta kera wani magana ba sallah ba na asar sai rana tana sama ya ce mai kuma wani wata inganta kenan akwai lokacin da aka hada akwai wadda ake iya ko bayan wannan sai kawo ruwaya rattabu su makaru wata inganta ta nan sallar salama hadisun hadisun aisha da take cewa nan salama sallah biyu bai bar su ba kullum da iya gidan iyansu sallah ta raka ta fajar raka a biyu ka hana asaba da raka ta ne bada asar annati duk a gidan na iyansu wannan ruwa ta tabbata to na kuma sai a don wasu sai da magana wasu wani malamai ne suke cewa masu cewa bayan samu su jami'ai su ce ai wancan wannan sallah ce da ya yi a gidan ummu salama annabi salama ya zo gidan ummu salama bayan la'asar sai kirkiri ya fara sallah bayan la'asar sai ta tura mai cikin gwengunta bayanta ki je ki ce mishi yaya yake sallah a yanzu bayan ya hana sallah bayan la'asar kawai nan magana iya sallah kawai bisa gani suke yale annabi na magana ya ka gana gana kun kake iya sallar sai bai tambaye ya mata ta ce ya mata ishara na ta gama ya mata ishara kyale shi da ya kare sallah ya ce asalin sallar wannan na yi ta ne akwai nafila da nake yi bayan sallar a zuhur wasu suka zo suka ɗauki hankali na ban yi ta ita ce nake a yanzu tunan ya ce kenan wannan sallar aisha ta ce iyaye gidanta wannan ce da annabi sallama an sani in har tana fila bai baranta ita ce ya ci gaba da yi a gidan aisha ta ga iyayi wata ruwaya ta ɗan musulmi kan ruwaya wani zo ba aisha labari umar bin khattab yana bugun mutane dalilin sallah ba al'asar ta ce raymond la abubuwan ranta allah shiga umar ta shi ma yanzu shi ma sallah na kai ba al'asar kuma zai bugu ta ce umar iya hana sallah mutalaka bayan la'asar don irin mutane irin ku mutanen ku masan ibada ka a buɗe sallah bayan la'asar su kai ta har lokacin da aka hana haka shi ta wace labari ka ji ko kenan da wasu dalilan dalilin nasu kenan ka ga nan baka ce hususiya ce don ga dalili kuma ta ce shi ma umar yayi amma umar iya tsawatarwa ne haka akwai ruwaya abu musul ashari haka zarbin halil ajuwa ne duk da sahabu ya tabbata suna sallah umar da isko su zai buge su wannan zai bin khalil ajuhani ya kare ce ka buge ni ka buge ni daya ban wasa sai sallah nayi ta tare da wanda hika ka ke dai ta annabi sallallahu alaihi wasallam nayi wani sallah tare da wanda hika annabi sallallahu alaihi wasallam ita ka buga ko ka buga ban wasa wa haka ummu musa ashari shi ma shi ummu musa ma shi ummu musa yayi umar sai har sallah ya har babbarin ta ya har bugu shi har barin ta tsohon ya mutu cika da kayan shi a musa shi ne amma shi zai ce ban fasa don na yi ta tare da wanda hika kaga nan ke ne ya yi ta da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta gurin amma na albani ke cewa da haka sallah raka a biyar kai ce amma har yake cewa cikin cikin sai yake nashi sai yana albani da kana ruwa ne yake cewa ina mai susan raya wata nafila matatta saraya wannan sallah raka'a biyu ba al'asar har yi albani ke ta haka ibn hazam ibn hazam wannan ibn hazam kan wannan mas'ala kurin kusan ta yi guda irin ne a cikin al-muhalla he da ka ruwaya wajen 20 sahabi 20 tabi'ai haka kowanne ya da kawo daga sahabbai wani wani wani ya wannan sallah wani wani yayi ga suka da umar wani wani he da kawo wajen ruwaya 20 ta sahabbai kuma ga tabi'ai wanda kake tabbatar da halicin raka abi ba al'asar ibn azam cikin muwalla ko ce dan zahiri da dalilai kawo ba zahiri bane ba dalilai kawo da haka yana gaskiya magana in dai raka abi ce ba al'asar gaskiya na gaban dalilin hana ta wannan sala mutu kuma haka sala kuma matsalaka ba al'asar kamar da Aisha ta ce eh hana wani dan ka abu da nafiloli amma da raka abi raka ba al'asar ta tabbata ruwayo kuma ingantattu Allahu a'lam shi yanzu ne yanzu muna cikin wannan lokaci da aka hana wannan kuki da kyau a miliyawa kasa gana mana sha Allah da yawa bari misali ce mai mamanci kware da iya wata wata mai ce ma na san wannan hujjoji kaka ce kai da mana Iliya kaka shi waye akai da dalilin dai eh kai ka ga wannan makaranta kuma kana jan ga kana shi waye kace me dalilin dalilan eh sun sila sahiya da albani duka biyu mutum mutum dibi da kan kansu haka almuhalla ibn ya karuwa da daban kuma haka wannan gashi wannan wuraren kuma ruwawi mutum da kan shurara zai dalilin insha Allah sai wa anuqat ibn amir قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الزهيرة وحين تتديف للغروب وحين تتديف للغروب حتى تغرب رواه الجماعة إلا البخاري أنا واتقوت بن عامر يا شوا ثلاث ساعات لوكتي أوكو nahana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihinna lokaci uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu sallah a cikin su wa an naqbura fihinna mautana haka ya hana mu binne matattun mu a cikin su ba ma sallah ba ma binne matattun mu na farko hina ta tattalo shamsu ba zagatan daidai ran ta dungon wannan jan ta dungo da janta rukun huda wannan lokacin huda wa rana shin ba zagatan hatta tartafi ta dago kinan wallaha ta shiga wa hina yaqumu qa'imun zahira da lokacin rana take tsakiyar sama daidai shine kenan take ta tsaya kenan tsakiyar sama wannan wanda inda ba lokacin dari bane ba zaka ga babu inda ko ina sai ka namsar a yanzu karyar suke suke suke suke suke suke na shiga makare sha biyu ne da rabi da da minti bakwai ha? 32 ba 32 kira a yanzu karhe sha biyu da rabi da minti takwas to wannan shi ne wannan daidai na kenan ka hinta karkata da wannan wacce suka tsawa shi daidai karkata kenan zuwa kenan sha biyu da rabi da minti biyar misali tsakiya kenan ka hinta kai karkata to a nan lokacin tsakiyar wannan tsakiyar wannan shi ka mun zahira shi ma ba a sallah ba a binne matatti وهنا تتديف للقلوب مئة تتديف كيلوتن تكركتا لوتن تكركتا وجم هداوا حتى تقرب هي تهوادا تا يجم تا تبچي تا قرن بچوا شي ما اهان صلى ba abin ne matacce a wannan wurin kaga wannan shine eh muna wasu wannan matsalolin balle wajen hada rana haka ya mutu a nan muke ba da asar akan samu jinkiri a samu jinkiri har a kai daidai hada wata tuna abin da ya yi gwanda a ajiye gawar in ta tana hada jama'a kowa zuwa jama'a kowa masu binniya tana hada wa abin ne amma daidai hada gaskiya hani ne don wani wani misali ta kwargi ta wuka na gare wani kamar ku halici ne mun ma halici bai kuma yi na cikin kuskure mun ɗauki gawa muna lissafin mantar a sheshin mene muna zuwa makwantan kurin gatan duk jawur kayan mu kare ta wada kaga lokacin kenan da aka rangai ta wannan kuskure ne lahi ne kurin a takaice in an ga ranar ta kaka ta aka dauko gawa to gwanda an da aka ga za a je makwanta ta je wadawa gwanda a bari ko da sahi ko ta wada shi kuma abin da ta huta shi ke shi ne abin da ya gaskiya haka daidai tsakiya tsakar kayan ta mijami mai bude mai zo mai asawa a inda ya ran ta kusa tsakiyar nan shi ma ba a sallah na mai kuma ba abin ne gawa wannan shi ne abin da ya yi a kan wannan ina ganin ya kamata mu tsaya insha Allah Allah kai mu rasin gaban insha Allah sabon babin na alfuka haiba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته